الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan rana mai albarka ranar juma'a a wanda miladiya yau muna 22 ga watan 8 shekara 2025 wanda za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul wallafar babban malami al'allamatu al-shaikhu abdullahi gwandu rahimahullah littafin da ya rubuta domin bayani akan ƙa'idodi da malamai suke bi wajen fitar da hukunci daga hadisai da ayoyin alkur'ani wanda wannan darasi shine darasi na sha shida a cikin wannan karatuttuka wanda mun kwana a baiti na 97 inda malam yake bayani akan wato misalai da suke sa a yi suka ga riwayan mai riwaya wato rawi to shine malam yake ambata muna waɗannan abubuwa wanda daga cikinsu akwai alinkita wato shine rashin tabbatuwar ittisali tsakanin rawi da kuma wanda ya jingina magana zuwa gare shi to a baitin da muka kwana da yake cewa min amrin kulna min abi kubaisi sami'a an amrin biduni lafsi na so ne wani tambihi akan sunan shi abu kubais din to kuma sai na banta ban yi bayani a kai ba eh wato an samu abin da suke kira da at-tashif eh saboda haka abi kaisin ne ba kubaisin ba to kuma shi a sheku abdullahi asalin littafin da ya ɗauka ya waƙe na attil misani wato miftahul usul to daga can ne aka samu wannan matsala ɗin ga karatunmu na jiya ke to madadin shi attil misani ya ambaci abu kaisin sai sa abu kubaisin kaga kubaisu daban kaisu daban e to abin da yake daidai sai a gyara min abi kaisin wanda sunansa abdurrahman ibn thabit as-sahami wanda shi maula ne ga amru ibn al-as bararin bawa ne gare su to na so ne tambihin kuma sai na manta kusan kuma duka annusakh za ka ga haka ake rubutawa kusan amma akwai shehu muhammad aliyu farkus hafizahullah wannan malamin na aljazair to shi ya yi ta hakikin asalin littafin da shi malam ya waƙi miftahul usul na atil misali to shi ya yi wannan tambihi amma kusan duka nusakh da ake buga ita alfiya din to za ka ga haka suke kawowa a bi ƙubaisi to wannan kaga rashin mutaba'an abubuwa da kuma bibiyan asali to shi yake bayuwa ana samun irin wannan kurakuran wanda su a sheku abdullahi kaga sun fada a ciki kuma ba su hama ba haka waɗanda su ma suka zo suna ta'aliki da sharhi da waye su ma duka to amma in ka koma asali kuma sai ka ga ba abu kubaisin ba ne abu kaisin ne so baiti na gaba na 98 a shekhu abdullahi yake cewa hadisu la nikaha illa bi wali lana wa qala al-hanafi zu mursali فقال يرويه أبو بردة عن نبينا والسمع منه لم يعن قلنا المراسيل لدينا تقبل لم يزل الأتباع كل يرسل أي ثقة وأسندوه عن أبي بردة عن أبيه عن عن النبي أي عن النبي to wannan baitoci malam ya ƙara ba da wato wani misali wanda ke sa a soki hadisi abinda suke kira da al'irsal ko alhadisul mursal shine hadisin da tabi'i wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai ya jingina magana kai tsaye zuwa ga annabi ba tare da ya ambaci sahabi ba to wannan shi ake kira da al-mursal to kamata yayi ya faɗi wanda ya ji hadisin daga gare shi to abin da ya sa su malamai suka duk da dai akwai saɓani za mu zo kansa shi al-irsal abin da ya sa ya zamo illa ta suka saboda yana iya yiwuwa ya ji maganan ne ga wani tabi'i shi ma ma'ana ba daga sahabi ya ji hadisin ba mai yiwa wani tabi'i ne ya ji magana daga gare shi to su kuma tabi'ai ba kamar sahabbai ba ne su sahabbai ba a bincike akan adalarsu adalcinsu saboda allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ba su tazkiya to amma duk wanda ba su ba to kowane ne ana buƙatar a san shi a san halinsa a san yayiki to yiwuwar yana yiwuwa tabi'i ne ya gaya masa wannan magana to shi yasa sai wasu malamai suka ce ba za a karɓi hadisi mursal ba har sai an samu tabbacin cewa daga waye ji inda muna da tabbacin kai tsaye daga annabi ɗaya daga sahabi ya ji babu wancan ihtimalin to kaga babu wani iskali eh dan an boye sahabi ba wani abu suna cewa jahalatu sahabi la tadur rashin sanin sahabi wane ne wannan bai cutarwa inda an tabbatar da shi sahabi ne to wannan yana daga ciki sai ka mana hadisi wanda mun yi bayanin sa a baya eh hadisu la nikaha illa bi wali na ji mun sharhinsa a baya ko? annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu aure ingantacce ko tabbatacce sai da wali aure ba zai tabbata ba sai da wali shi wannan hadisi a kamar su almalikiya da suka tafi akan cewa wali rukuni ne a wajen aure yan ce wali shine wanda zai tsaya ma matar da za a aura mahaifinta ko wani dan uwa nata ko wani dai wanda take karkashinsa shi ake kira wali na bangaren ango shi kuma in ba shi ya je karba ba ana kiransa wakili wannan babin wakala ne bai da bambanci da ka ba mutum sako ya soyo ma wani abu kasuwa shi yasa suka ce kowa kana iya aikawa ya an so maka aure za ka iya aika matakka ko kanwaka ko yayaka ko mahaifiyarka ko bawaye ko abokinka saboda wukala ne shi ba a ce mai waliyi to a ba bangaren mata to nan ake bukatar a samu waliyi to sai su alhanafiya suka ce waliyi ba sharaɗi ba ne suka ce mace za ta iya aurar da kanta matukar dai ta zama baliga tana da cikakken hankali ta san abin da take to za ta iya aurar da kanta ko ta sa wanda ta ga dama sai suka yi kiyasin aure akan kasuwanci suka ce domin za ta iya zuwa kasuwa ta yi sayayya ta sayi ta sayar a musulunci wannan kaga ba haramun ba ne sai suka ce to ai shi ma aure kamar wani nau'i ne na yarjejeniya eh shi ma wani babe ne na al'aqad kulli saboda haka ba dole ba ne eh to ra'ayinsa yana da rauni kwarai da gaske to su almalikiya sai suka kawo wannan hadisi a matsayin dalili to da suka kawo shine mala ya ce wannan hadisi na la nikaha illa bi wali lana ai hujjatun lana za ka kaddara hujja a nan to mu shine hujjanmu cewa ba a yin aure sai da wali da za a ɗora mace aure ba tare da izinin waliyinta ba to auren bai yiwu ba sai in shi waliyin ya zartar da shi in ya ce a ban yadda batun da ban sani ba ai shi kenan to aure ya lalace in kuma ya ce a to shi kenan an dai min ba daidai ba amma dai babu komai dai na yadda to kuma shi kenan eh abin nufi dai al'amru ilaihi ko ya zartar ko ya rushe eh to mu malaka wannan shine hujjanmu eh mun faɗaɗa bayani akan sa a baya wa qala al-hanafi shi kuma mai bin tafarkin al-imamu abu hanifa ko ka kaddara ashabul hanafi wa qala ashabul hanafi sai almajiran al-imamu abu hanifa sai suka faɗa ko ya faɗa cewa ai wannan hadisi na ku zo mursale ai ba abuce irsali bai tabbata ba tun da bai tabbata ba hujja ku ba abin karɓa ba ce faƙala sai shi ba hanafin ya ce yana koma ga alhanafi wannan hadisi abu burdata ai abu burdata ya ruwihi shi ya ruwaici wannan hadisi annabi na kai tsaye kuma ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma wannan abu burdata din wasam'u lam ya'in minhu jin hadisi daga annabi to bai bujira ba gare shi ba na bai tabbata ya ji daga annabi ba ya an ce ya'inu ya'innu ma'ana ya'ridu anna lahu ai arada lahu abu ya bujara gare shi to da suka ce da aka yi bincike sai aka tabbatar cewa ai abubuwar da bai ji hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma shi tabi'i ne ba sahabi bane eh to kaga bisa maganar su kamata yayi ya faɗi malamin sa sahabin sa sannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama eh tunda shi bai ji ruwaya daga annabi ba sallallahu alaihi wasallama to amsar da alhanafiya suka bayar ke to sai malikawa kulna muka ce to ai almarasilu eh an gane jam'u mursalu almarasilu hadisai waɗanda suke marasilai ladaina a gumu malikawa tukubalu ana karɓar su ana karɓar su to ko da mun tafi kan cewa wannan hadisi kamar yadda kuka faɗa an samu inkitsa'i tsakanin shi abu burda da annabi sallallahu alaihi sallama to mu a mu ta malikiya ana karɓar mursalin hadisi shi yasa za ka ga in kana karanta almuwatta to za ka ga yana yawan kawo hadisai marasi da yawa sosai sai suka ce daga cikin dalilanmu na karɓan mursali lam ya zalil atba'u domin tabi'ai jam'u tabi'in tabi'ai ba su gushe ba kullun kowanne daga cikinsu sai ka samu ma'ana mafi yawansu yursilu ai sikatan wato yana irsalin rawi wanda yake sika ya ji riwaya daga sahabi amma in ya zo faɗan wannan hadisin to sai ya ɓoye wannan sahabin kawai sai ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce an samu haka da dama daga cikin tabi'ai in sun tashi faɗan hadisi sai kaga sun kawo shi mursali sai su ɓoye sahabi yawwa kuma hadisan an yi aiki da su wasu daga cikinsu to shi yasa da an samu hadisi mursali kai tsaye ba hujja ce wadda za ta sa a yi suka a kansa ba e, to wannan abin da suke nufi in ya zan sahabi irsalinsa yana yi ne an siƙa to wannan la ishkala an gani ma'ana duk sanda zai ɓoye wato rawi to wannan rawi ɗin siƙa ne to irin wannan mursal ɗinsa ana karɓa amma idan ya zamo tabi'i yana irsali daga abokaninsa tabi'ai kuma wasu su ma suna da rauni to wannan in yayi irsali ba za a karɓa ba sai dai alalaba wata hanya in ta samu ittisali sai a karfafe ta da tashi to su malikiya sai suka ce mafi yawa musamman kibaru tabi'ina in za su yi riwaya ba kasafai za su ambaci sahabi ba kawai suna jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin haka wani lokaci ikhtisaran yau saboda takaitawa an gane yana yiwuwa lokacin da suke ba da hadisin to ba zai yiwu a shimfiɗa magana sosai ba to shi sa kawai in suka zo kawai sai su jingina shi kai tsaye zuwa ga annabi ba tare da sun ambaci sahabi ba to almuhim suka ce idan wato ya zamo suna yin irsali ne daga amintacce to wannan mursalin ana karɓarsa to irin wannan mursali ne al'imamu malik yake karɓa ashe kaga ba kowane mursali ake karɓa ba a malikiya ɗin shi ya ce maka ai siƙatan mana irsalin da su a tabawa ɗin suke yi suna yi ne daga amintattu ba abu a fa'u ba ba sa irsali ba sa karban mursali da rawi wanda yake irsali yake kin ambaton rawi saboda rauninsa sai suka ce kuma hujjan mu ta biyu wa asnaduhu shi wannan hadisi na la nikaha illa bi wali malamai masu kawo hadisi da isnadi an gane yawa shi ake kira da al-musnid wanda in ya tashi karanto maka hadisi sai ya koro ma shi daga isnadinsa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce sun kawo wannan hadisi tare da isnadinsa an abi burdata daga abi burda an abihi ma'ana an samu wata hanya daga babansa shi kuma babansa ɗin sahabi ne shi ɗan shi abu burda shi ne tabi'i suka ce to an samu wannan hanya kenan can da ya irsali kaga ya ɓoye wa mahaifinsa mahaifinsa kuma sahabi ne to akwai ishkali? to kaga alhanafiya an kada su kenan ai anin nabi shi kuma baban nasa ya karba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan duka mala yana koya ma yadda ake tattaunawa ta ilimi an gane yau da yadda an kawo magana zaka warware ta a ilmance da yadda kuma kai ma za ka yi baje kolin naka dalili dalilin da yasa na ce kaza saboda kaza kai kuma da ka kawo kaza ai ba karɓaɓɓe ba ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza to wannan shine to waye babansa shine suka ce abu musa al'ashari shine mahaifin abu burda yawwa to kenan kaga inda ya ambaci mahaifin nasa abu musa al'ashari kaga ba matsala inda kuma ya ɓoye shi ya jingina magana zuwa ga annabi kai tsaye to dama mun san da waye ke eh to kaga babu babu wata matsala yauwa kenan sukar da alhanafiya suka yi ma wannan hadisi ba karɓaɓɓiya ba ce saboda haka hadisi ne tabbatacce yana tabbatar da cewa lallai ba a aure sai da wali wali rukuni ne ɗayan ɗaya daga cikin arkanun nikahi ne wanda daga ciki akwai asiga yawwa labazan aurarwa ka aura mini na aura maka an gani yawwa ko ya amfani da lafazin zawajtuka ko an kahtuka to wannan su ne lafuzan da ake kulla aure da su to amma su malikiya sun ce ya halatta a yi amfani da lafazin hiba kyauta amma dole a ƙayyade shi da ambaton sadaki gaba ka ce wa habtuka ibnati bisa daƙin kaza wa kaza eh to sun ce ya halatta hmm? na'am eh a ina to sabani ne sun ce shin za a yi amfani da duk wani lafazi Allah zai yi fi ta'abi da amla eh ka duba askari shin duk wani lafazi da zai nuna abin nan da za a baka har abada shi ana yi amfani da shi ko ba a iyawa to akwai sabani a malikiya amma waɗancan uku to babu sabani a mazhaba zawajtuka ankahatuka wahabtuka ibnati bisadaqin kaza wa kaza wannan lafuzza guda uku a malikiya su ba sabani a kansu to amma za yi amfani da wani lafazi wanda yana nuni abin nan da an ka baka har abada ba za a dawo daga baya a ce an kwace ba to shine malamai suka yi sabani amma zance mashhuri ba a amfani da da su a mazhaba wasu kuma sun ce ana yi ko nan ƙasa-ƙasa askari ka duba ya kawo to almuhim wannan yana daga ciki sai almahallu in an ce almahallu shine ma'auratan miji da mata an gane? eh to wannan wasu malamai sun ce su ne arkanun nikahi eh shi sadaki ba rukuni ba ne a faɗin wasu malamai wajibi dai ne suka ce saboda rukuni ko yaushe fi mahiyati shai'i cikin zatin abin yake ba zai yiwu a samu abin babu wannan abin ba to shi ake kira rukuni to kuma a musulunci a iya aure ba a ma ambaci sadaki ba sai daga baya yauwa illa su malikiya sun ce ba a tarewa sai an ambaci abin da za a bata amma za a iya kulla auren babu sadaki amma kada ango ya tare da ita sai ya faɗi abin da zai bada la iyaka in na kadan ne hannu ya bayar in bashi ne sai a bi shi bashi to kaga da rukuni ne kenan da wancan kullum ba zai yi ba eh to wannan shi ne tushe sa suka ce amma kuma dole ne wajibi ne eh wasu suna karawa da abin da al-ishhadu shedarwa eh suna karawa cewa shi ma rukuni ne eh to amma dai duka in ka debe hakikanin abin da ake nufi ba za su shiga cikin arkano ba eh tunda shi ma auren za a iya kulla shi daga baya kawai sai a yi sanarwa eh an gane? yauwa sai a sanar da mutane cewa to jama'a wane da wance an daura musu aure shike babu wata matsala ba sai an yi gayya ba eh na'am eh in dai ba a tare ba ba matsala za a iya daura shi amarya na gidansu kawai tana nan dai matarsa yawwa to kaga daga baya sai a sanar yawwa ko ta hanyar gidan rediyo ko social media da sauransu ko ta hanyar masu sanarwa don ana iya yi eh to wannan kaga duk kuskure ne ai siga ita ce daurin ai da ai siga aure ya kula sanarwa in dai bata tare ba shikenan babu komai ba za ta tare ba dai sai an sanar ka gane ko? suwa yana a to can ba a yi ba ke
nan suka towa yan uwan ka towa ma'aurata sai a zo nan a yasko kwamiti a yi sai a yi sigar daga baya kuma sai a yi sanarwa to kaga an yi gaba ɗaya kenan ko to wannan ai babu komai eh babu komai na'am eh shi ya ɗauru ai da ma asalin shi aure da ka ce kana son wance a baka aure mai ikon bayarwa ya ce ya baka shi ke na aure ya kuli daga nan ta zama taka
wannan kalmar da waɗi ta ƙwarai ku kaya na baka ƙwarai ku Mm. eh eh, to ai dama ita shaida dama mutum biyu ne akalla in mutum biyu ya faɗa ma shi ke Eh, banda shi banda wali to ana buƙatar mutum biyu shi da wali za su iya ɗaura aure in sun ɗaura sai su samu wasu mutum guda biyu sai su gaya musu shikenan ba dole sai a unguwa kowa ya sani ba bale a ce a gari bale a bukai da sauransu a aka ga in kana karanta hadisi sahabbai da dama sai su yi aure annabi ma bai sani ga jabir ibn abdullah a madina kuma annabi yana raye kuma yana nan amma ya yi aure bai sani ba a gani to inda ana gayyata wa ya cancanta a gayyata ta yi muna wahalakan mu ne kawai muna wahalakan mu ne kawai eh saboda haka in ma ya zan akwai mutum biyu wurin suka ɗaura auren shi kenan Eh, babu bukatar kuma wani shaida daga baya eh sai waɗannan mutum biyun sai su sai su shaida eh na'am eh eh eh to baligi na yana da hankali eh eh mm eh eh to wannan sun ce in mutum sahuhu dai ya halatta kamar wanda bai da wayo sosai amma wanda ya yana da hankali kilan ma ɗalibin ilimi ne to wannan ai kuskure ne Eh, tunda aure ana gina shi ne akan so shine ginshiki na farko shi yasa annabi ya ce in kaga yarinya kana so to ka- ka dube ta don kaga ko ta yi ma to shi kaga bai santa ba so wannan duka kuskure ne amma malamai suka ce in bai da wayo ko karamin yaro ne wanda bai mallaki hankalin kansa ba to mahaifinsa zai iya masa haka Eh, amma wanda ya zamo mai hankali cikakke to shi ba za a ɗaura masa aure ba sai an sanar da shi Eh, kuma a bashi dama ya je ya ga yarinyar in ya ce ta yi mai sai a ɗaura aure Eh, sai yanzu ya rage nashi in an yi ɗin in ya ga ta yi mai shi ke sai ya yi asabtin kuma ba ta yi mai ba sai ya ce ba ta yi basa ba shi ke na aure ya rushe Eh, tun da dama shi ke yi ba ba mahaifin ba ko? Eh, to wannan duka dai akwai kurakurai a bangaren aure da yake galiban ana yi ne adatar wasu abubuwa yadda aka taso aka ga ana yi a al- al'adance to shi yasa ake samun matsaloli da sauransu Eh, to duk wani buga invitation duk- wannan duka lahajata ilai babu bukata zuwa gare shi Eh, kashe kuɗi ne kawai kan abin da shari'a kuma bata saka ba kuma baka da lada ka ɓata kuɗinka kuma baka da lada Allah ya sa mu dace wa alaikum salam wa rahmatullah eh eh na'am sai dai ina wakilinsa eh eh eh kwarai gaskiya ne sai a kudin goro to gaskiya ne haka suke to wannan kuskure ne eh asalin za a tambayi wali sannan a tambayi angu ya an ka ce babu shi sai a ce to ina wakilinsa don asali kai da ka auren kai ne za ka je ka karba haza huwa al'asu amma al'ada ta gudana wakiltawa ake to sai ka wakilta to kamata ya a ce ina waliyin yarinya sannan ina ango eh ko wakilinsa to amma wali na ango da na amarya su matso wanda ya kaga jahilci ba daidai ba ne eh na'am tsakanin wani season da ɗaurin aure eh akwai bambanci ne a babu bambanci siga ita ɗauran aure da an yi siga aure ya kudu
wannan a al'adance eh a wasu wurare in kana neman budurwa za a baka eh sai a ce to an baka Eh.
an yi engage engage suke cewa Eh, engage.
sannan bayan lokaci ya tafi kuma sannan sai a ce za a ɗaura to a aure.
shari'a eh, ga shari'a wannan aure ne in kan nemi yarinya an ka ce an baka aure ya tabbata Ah,
ga shari'a na yau amma su in sun ce al'ada su ba aure suka nufi ba wani abu suke nufi na shikenan sai a tambaye su shin kun ce kun bashi aure kun ka bashi ko komi kun ka bashi kaga sai a tam- a tambaye su in suka ce a'a ba aure muke nufi ba muna nufin mun bashi dama ya ci gaba da nema kamin mu gama shirye-shirye to abin da ya kamata su faɗa ke to mana ƙarƙashin haka a kan
eh eh to to shi ke to eh eh to yana da kyau a dinga sarraha cewa an ba shi dama don wasu in ka tura cewa za a yi an baka
ɓarai ba cewa za a yi ba ba a rarrabewa kalmar eh to kamata ya a sarraha an ba ka na eh kuma a hana kowa ka kowa ya shi
to mana akwai to ai auren kenan akwai inda suke dama matar wani ita, ita ce ai babu wanda ke da izinin ya je wurinta kaga har yanzu akwai kamshi kamshin aure kwarai a cikin abin da sun kai to me yasa an ka hana wani ya zo an mallaka ma ne
ba da amma su yanzu wannan in ka ce in ka ce ka ja da yasu eh ita da ita da ake ba su yadda
kawai shi da ingatsin kwarai ku gaskiya ne sai sai a ce sai a a ce to kaga kaida waɗannan duk ba abin su duk abin da shari'a bata ambata ba ga aure in kabba mace auren ya lalace to ba a biya ta ci bulus so da haka kayan na gani ina so shari'a bata san da su babu ma inda an ka ambace su sadaki kawai an ka ambata sai kayan sutura na aure da abubuwa da sauransu su za ka samu a cikin littattafai to su ne in ka bayar za a ce misali ko da hul'i ya tashi a ce ta maida amma shi kaga wannan duka bai ciki Eh, sai dai in kayi sharaɗi ka ce to kayan nan da zan bayar na na gani wani ɓangare ne na sadakin da zan kawo yauwa in kasa wannan sharaɗi to in magana ta tashi sai an biya ka
wayo na laka yauwa
wayo na laka Eh.
wayo na laka eh eh mm to ya an tashi sadakin ɗaya za a biyan ka tunda har an ka rabe kaga ba gudana ba ke
ba a sa yawan sarari Mm. Mm. ana bambanta ana ana ƙayyadewa eh a ce sadaki kaza ai dole sai a yi tamyizi dole ai eh kamata ya eh yi ba a ba ka daya eh abinda ka kashe abin su amma abin na'am to ai shari'a ce za ta ce a maida ma ba wai zance ne na ya kamata ba kai ka ba su ana za a ba ka eh to dama shari'a bata ce ka bai ba ita abin da shari'a ke la'akari da shi wasaka ka gane to in har ba don Allah za ka yi ba tun harko sai ka sa shirin to abu kaza da kaza da zan ba yarinyar nan ba wani bangare ne na sadaki shikenan in sun yarda kaga wannan rijejeniya ce daga baya an samu matsala sai a sai a biya ka amma in haka kawai ka bayar bisa ga al'ada to wannan ta ci bulus ba za ta biya ba eh to ai rashin sanin shari'a ne rashin sanin shari'a ne na'am na'am dama ai suka nema galiban ko da su sun ka nema din sai ka yi bayani ya ce to zan kawo amma dai wani bangare ne na sadakin da zan kawo su ma suna ciki wani part ne eh amma in kai shiru ka bayar a matsayin al'ada ana bai to kuma ba za a samu matsala ba ka dawo ka ce a biya ka to dama can harko ya cilasta maka in su sun ka su ai ba dole bane su cilasta maka sai ka bar musu ɗaya su kai gaba mana ko dole ne ita wannan yare sai ka aure ta ba sharadi ba ne kaga ganin damar ka ne ko ba haka ba to ita shari'a dama abin da ta sani shi kaɗai take magana a kansa wanda ba ta sani ba ta ambata ba to wannan babu ruwanta jaye-jayenka ne eh ta ci bulusku kwarai da gaske eh babu abin da za ta biya dam irin dai masu bayarwa ɗin eh akwai inda suke da al'ada idan aka ce an ba mutum eh eh to yana tana yana tana iya zuwa wuri ne ta kwana eh a yi hira a yi komai da komai mm sannan za a jira amma kuma za ka a ƙarƙashin haka eh da yarinya kuma ta samu ciki kuma sai a zo ana
ana ana rikici ana rikici a kai a'a shi ya abin ne.
kenan su kaga tun harko ba su yadda aure na ba ke to wannan ai kaga kuskure ne na
in dai aure in dai aure za su yi za su bashi to su bashi in suka bashi kaga shikenan na sai a ce mai to akwai shirye-shirye da abubuwa da sauransu na
to nan ka koda ciki ya shiga ba za a zarge shi ba saboda dama an riga an dama an riga an yi aure Eh, musamman kuma in kowa ya riga ya sani cewa an bashi kaga wannan shaida ta wadatar ko ba haka ba kaga shikenan in aka ce an ba mutum Mm.
tamkar yadda ka san ɗaurin aure ne Shi- ba wani mai to ai shine shine asali ai na abinda shari'a dama ta ce ai kenan wannan shi an rubuce na da ka gani ka ce kana so wanda ke da ikon bayarwa ya ce ya bayar kai ko da wasa ne ma aure ya kudu na ko da wasa ka ce wane eh, na baka ɗiyata ya ce to na karba na Shi ke nan.
shikenan To, akan wakala ina maganar saraki tun da yana cikin abin nan.
sanda ya samu dama ya biya shi sadaki ya ana iya bin bin ka bashi Eh, Eh, to, akan wakala.
sai a yi magana daga baya a yi ciniki nawa zai- nawa ya ka iya bai Na.
in yana da su kashi ya baya in bai da sai a bi shi za ta mara buga al'adar mara eh taulayi daban na taulayi daban eh mara aure daban eh
wannan ko an baka shi malam Mm.
ba ka ba to ku dawo ga shari'a inda a ce shari'a babu abin da ta tsara a wurin to nan sai a kyale ku ga al'adar ku to amma don me da za ku bar shari'a abin da an rubuce kuma ku je ka maka- ku makale ga al'ada Na akan wakala gaskiya maganar da ake yi.
eh eh eh na'am
amma sai su kera aure eh kawai sai yi ta jiran cewa sai sun yi kaza sai sun yi kaza sai sun yi kaza eh kuma suna iya ciyar da yara ne eh kuma suna iya nemo wasu da su ce da su mm domin suke jira gaskiya ne wata ala da cewa sai sun je sun yi kaza ko sun sun kawo kaza na'am amma da sunan Mm.
sai su zauna ba su auren suna da Wannan ai duk kuskure.
kawai shi aure dama ba sai ka tara dukiya ba indai kana da hanyar da za ka iya ciyar da ita shikenan halattacciyar hanya shikenan ba wai sai ka tara ka gina gida kayi kaza kayi kaza mm. eh eh eh mm subhanallah to ka- kaga wannan kuskure mm gaskiya ne mm na'am eh na'am mm mm mm gaskiya ne wannan yana da alaka gaskiya kamar da ka yi bayani matsalolin sun riga sun yawa ne Eh, su matasa akwai lai- laihukansu a wannan layin su ma masu bayarwa ɗin suna da nasu Eh, tun da galiban su matasa laihinsu sai kaga sun yi ta kirkire-kirkiren wasu abubuwa sai an yi kaza sai an yi kaza sai ya gina gida iri kaza da kaza da kaza shi ba zai zauna gidan aro ba shi ba zai zauna gidan haya ba to wannan sai ya ja shi lokaci mai tsayi har lokacin da ya kamata ya aure ya zo ya wuce bai yi ba yanzu wanda ke zuwa daji Mm, ya da ni ruwan shi da dani daji shi in ka zo da wani zuwa sauran kusa da dani ka ci abinci a ka yi magana gaskiya ne a shi dai aure abin da kowa ya kam gaba ɗaya lalura aure babu abin wahala ciki Eh, abubuwa duka shari'a ta sauwake su su kaga bai kamata muna wahalar da kanmu ba Eh, galiban abin da ya bata aure gaskiya al'adu da aka shigo da su sai suka yi yawa ta inda za a cire duk wata al'ada wadda aka fahimci akwai wahala ƙarƙashinta haka sai a zauna lafiya wadda kuma babu wata wahala sai a kyale ta ba shi kenan ba to ka gani yanzu kaga a ce mutum an ba shi yarinya amma ya shekara ɗaya biyu uku wai yana neman yarinya kuma tana gidansu kaga wannan al'adar shari'a ba ta yi da shi ba ko ba haka ba ne masu shekara uku a yan yan kan masu to, shekara uku ai to ba shi su- aure ka'ida baka neman shi sai ka shirya an fi son ana nema nan take a yi a gama a wuce wuri Eh, babu wani abu neman neman aure wanda shari'a ta sani shine ka ga yarinya shi ake kira da alkhidi ba ka je ka ga yarinya in ta yi ma sai ka yi bayani to wannan shine ake kira neman aure to ya za a ce ka shekara uku har ba- ba- ba- baka gano yarinyar ta yi ma ko ba ta yi ma ba to kaga ba ne ba ne ba eh to kaga shi haramun nama ya ce yana son aure eh tunda Allah ya yi bayani a kansu wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta ya gani yughniyahumullahu min fadlihi ko eh na'am to aslan bai kamata ya je ya ce ma yana so ba Eh, shi wanda bai da to bai ma kamata ya ci- ya sa ranan ma wai son wata yarinya ba Eh, to wannan kaga kuskure ne na samari in ka san kamata ya yi kamin ka ce kana son wance to ko da cikin satin nan za a ɗaura ma aure ba matsala amma in ka san baka shirya ba to ka rufa ba kanka asiri Eh, babu wata soyayya kamin aure a musulunci babu Eh, bale hira bale jin kira bale kaza ka duk wannan bidiyoyi ne aka shigo da su kuma sun haifar da matsaloli na'am eh to ai in mu- in muka taro gaba ɗaya mun ka gyara matsalar shi ke ba batun wani kuma kuma aka yi maka za matsalar shi ne kai ko kana son ka yi gyaran to wancan bai su waɗancan ma ba sa so to kaga bai yiwa tunda ba matsala ce wadda ta shahe ga kai kaɗai ba eh illa iyaka dai mutum ya yi iya abin da yake iyawa shi a karan kansa abinda ba za ka iya ba ka bar ma Allah kuma aka ramu Eh.
za ka kalla har da masu Eh.
kawo sunna eh za ka isko yadda abubuwan sun shige su kwarai da gaske ba ka iya gane cewa nan ga gidan da kake ga gidan ahalin sunna ko kuma ga gidan wanda ba ahalin sunna to duk wannan rashin bin shari'a ne Eh. ita sunna ba a sunna babu ilimi Eh, to mafi yawa mutum ya zo yana da awas sunna sunna sunna babu karatu to dole a samu matsala dole ka gan shi da wasu ɗabi'u da halaye na jahilai da yahudawa Eh, to amma ana karatu ana aiki da karatun sai kaga an samu canji to wasu sunna ɗaya ce suke da'awa amma ba su san yama ake sunna ba saboda ba su da ilimi ba su da karatu to kaga irin wanda in ka haɗu da shi sai ya baka wahala eh Allah ya sawwaka to bari mu karasa ka waqfihi nahwa hadithi la nika la itikaf illa bi sawmin hujjatul lana yudaf to haka yana daga cikin abin da ke sa a soki riwaya idan hadisi ya zama mawqufi ma'ana maganar sahabi sahabi ya faɗi kaza ba tare da ya jingina ta ga annabi ba ina misali ka waƙafihi kamar inda hadisi ya zama mawqufi nahu hadisi misalin nahu hadisin misalin hadisin la'tikaf ma'ana la'tikafa illa bi saumin aka ruwaito cewa na na Aisha ta ce babu itikafi sai tare da azumi ma'ana in zaka yi itikafi to dole sai ka ɗo azumi tolana shi wannan mawqufin hujja ne mu malikawa to shi yasa in kana karanta littattafan almalikiya sukan sa sharadi sharadin itikafi dole sai an yi shi tare da azumi eh to wannan yana daga cikin abin da suka kafa hujja da shi wannan asar na ita na na Aisha to shine mala yace yudaf bi waqfihi wannan ana raba shi da cewa hadisi ne mawqufi eh, ana jingina shi a matsayinsa na mawqufi ma'ana ba maganar annabi ba ce an gane ba magana ce ta annabi sallallahu alaihi a wasallama ba to sai ce ya ruddu ahalu shafi'i amma su almajiran al'imamu shafi'i suna raddin wannan hadisin ko kuma wannan asarin eh to shi yasa a shafi'iyya ba sharadi bane itikafi sai da azumi eh ko baka azumi kana iya itikafin ka kuma itikafin yayi sai suka soki wannan hadisi suka ce ai hadisin mawqufi ne zuwa ga nana Aisha to shine malam yace jawabu na amsar da muka basu anhum akan su subutun rafi'i mun samu wata hanya wadda ta tabbatar da cewa wannan magana ta tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama ta hanyar az-zuhuri ta hanyar urwa ta hanyar aisha ita kuma zuwa ga manzon Allah Eh. kenan su malika ba a matsayin shi na mauqufi sun kai hujja da shi ba a sun samu wata hanya wadda ita na na aisha din ta jingina hadisin zuwa ga manzo sallallahu alaihi sallama to kaga da ba babu wata hanya to kaga sai ya zan hadisin ya samu suka kenan amma tunda sun samu wata hanya wadda ta tabbatar kaga ba matsala Mm. to amma dai zance mafi inganci hanyar bata tabbata ba eh hanyar bata tabbata ba an gane ko Yawwa, malamai da dama sun rauna na hadisin eh saboda haka anan ƙaunin shafi'iyya shine a sahu e a nan cewa wannan hadisi ba karɓaɓɓe ba ne yanzu sai dai a lalabo wani hadisin na daban to in mun koma muka ga aikin annabi a aikace to za mu ga sunna safi'iliya bai taɓa yi itikafi ba tare da azumi ba to sai dai mu yi hujja da irin wayannan amma ba da wannan riwayar ba eh hukuncin yana nan cewa ba a itikafi sai da azumi wannan shi ya fi Eh, amma in bukata ta kama kuma za ka iya yi tunda su hanafiya har awa ɗaya ana itikafi eh, ka zauna masallaci da niyyar itikafi awa ɗaya kuma ka fita eh, kuma allah ya baka lada eh, eh, to shi ba dai wannan dai saɓani ne na malamai to nan za mu kwana wani sati sai mu ƙara sharhi akan matsala ɗin kamin mu ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh